أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله اللهم ألهمنا الثواب وجنبنا الأخطاء وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا biyu ga watan biyu hijira 1447 wanda ya yi daidai da ranar 27 ga watan 7 milariya 2025 alkhairin da yake cikin wannan ranaku muna roƙon Allah ya datar da musu abinda yake shari ne a rayuwarmu muna roƙon Allah ya kare mu muna jaddada godiya ga Allah subhanahu wata'ala da ya ba mu dama na cigabar tafsirin alkur'ani mai girma a wannan markazi mai albarka markazu ihya ulumuddin al-islami wanda yake a masallacin munira unguwar bani fandude daidai kasuwar banka ne birnin niyami a jamhuriyar nijar wanda muna tafsiri a cikin suratul talaq tun daga farkon surar Allah ya ba mu iko mun zo aya na biyar yau za mu tashi aya na shidda zuwa abunda Allah ya so farkon aya na shida a cikin wannan sura mai albarka shine faɗin Allah maɗaukin sarki askinu hunna min haythu sakantum min wujudikum wala tudarruhunna litudayyiqu alaihin Allah ya sa mu dace muna bayani ne game da mataye da suka samu rabuwa da mazajensu ina matayen da aka saka tun daga farko Allah ya yi mana bayani yadda za mu yi saki na sunna cewa idan mutum zai saki matarsa to ya sake ta bayan ta yi idda kuma ta yi tsarkin da ba a sadu da ita ba sai ya sake ta ya mata saki guda wannan ya zama shine saki na sunna gane ko kuma Allah ya bayyana mana cewa fa idan saki ya shiga tsakanin miji da mata a kula da lissahi ku yi lissahi da kyau kuma ku ji tsoron Allah wajen mu'amalantar matayenku mu'amala na aure idan za a yi saki Allah ya bayyana mana cewa a sa shaidu ko mutum zai dawo da matarsa a sa shaidu wanda ya saki matarsa ya sa shaidu gane ko dan ka a samu rikici kai saki ɗaya biyu uku daga baya matar ta ce bata yadda ba kamar yadda jiya muka ce inda mutum zai ce ma matarsa ai ya mata saki uku ne ta ce a'a ita wallahi biyu ne ya mata ko ɗaya ne to ya je gurin alkali magana wa za a ɗauka malama suka ce za a ɗauki maganar matan ne ba za a ɗauki maganar mijin ba don haka dai a kiyaye da lissahi mun gane ko sannan Allah subhanahu wataala ya bayyana mana cewa duk wanda ya ji tsoron Allah game da al'amarin saki na mace ko mu'amala na aure na mace to Allah zai sanya masa mafita a cikin al'amuransa kuma Allah zai arzuta shi ta hanyar da bai yi tsammani ba Allah ya muna bayani akan iddar tsofaffin mata macen da tsoha ya sa jini ya yanke mata hatta daina jinin haila kuma da wadda take karamar yarinya ce aka sake ta bata kai shekaru na jini ba da wadda lalura ta rashin lafiya ta sa dade na gani jini ga baki daya la bayyana mana su za su yi idda ne da lissafi na kwanaki watanni uku su ko wa'incan masu jinin za su yi idda ne da lissafin jini shine jini uku kenan Allah ya bayyana mana yadda za a yi mu'amala da kowanne sannan Allah ya bayyana mana hukuncin mace mai ciki da mijinta ya sake ta ita yaya za ta yi idda iddar mace mai ciki da mijinta ya sake ta shine in ta haifi wannan dan nata da mace ta gama ta aihu in dai sakakka ce to wani yana halasta ya neme ta aure ko da yau miji ya sake ta da sahi ta aihu da marece ta haita zaman matarsa sai dai in ta yadda sun sulhunta an sake sabon daurin aure to idan Allah ya kaddara saki ya faru tsakanin miji da mace mai Allah ya ce Allah cewa yayi ku bar mataye cikin gidajen da kuka sake su su yi idda kun gane ko su ma mataye su ji tsoron Allah su tsaya su yi idda a inda mazajensu suke don ba mamaki Allah ya canza wani al'amari bayan ƙiyayya ba mamaki soyayya ta shigo to ku dai maza mu koma ƙurani mu ji abin da Allah ya ce askinu hunna min haifu sakantun ku zaunar da matayenku a inda kuka zauna mi wujidikum a wuraren da kuka mallaka a gidajen da kuke mana inda ake samun ku inda kuke kana da gida biyu ko uku ko hudu to in mutum ya saki mace za ta yi idda ne a gidan da yake a gidan da ake samun shi kun gane misali kana da gida sunusi kana da gida kalle filato kana da gida haro banda da ka sake ta kuna zaune a haro wanda sai ka ɗauko ta ka kalle filato ka ce ta yi idda a'a nan dai inda kai za ta zauna ta yi idda gane ko wala tudarruhunna li tudayyiqu alaihinna kadar ku cutar da su don ku kuntata musu kun gane ko wala tudarruhunna ay la tu'dhuhunna kada ku cutar da matayen naku da kuka saka da tudayyiqu alaihina don ku kuntata musu dan mutum su kai mace kada ya kuntata mata dan ta ji haushi ta bar mai gidansa a'a Allah ya kakku yi wannan kai hasali ma abin da baka yi sai ka fara yin shi kana wata baka sai dan kaza ka kai mata ba yanzu da ka sake ta kanan kabiwa kana soyayyar kaza in marece assalamu alaikum da amsa sai ka juya baka ce ku amsa sai ka wuce kaga kafin ta gama ida ta fara tunani mutumin ce yanzu gashi ya canza kuma ya sake ni abin nan kaka na shi inan sai an kiyaye zuciya wa in kunna ulati hamlin in ko mata yana kuka saka suna da ciki ne fa an fi ko alaihin to ku ci gaba da ciyar da su hatta yau ta ana hamlahunna sai sun ahe cikinsu kun san dama mai ciki ita ba ta gama ta ƙidda sai ta aihu ko kenan mutum ya saki mace to ta zauna a gidansa kuma a inda yake ya ci gaba da ciyar da ita in tana da ciki cikin koda wata biyu ne ya rabu da ita sauran watanni shi zai ci gaba da ciyar da ita tana nan gidansa har siyar da ta aihu kun fahimci hausa ran da ta aihu da ran nan ciyarwarta ta faɗi a kansa sai kuma ya ci gaba da ciyar da ɗansa da aka aihuwa ko ‘yarsa an gane ko? aka Allah ya ce ko da babu aure dole ka ciyar da ɗanka ita kuma tana da ciki naka ko da ka rabu da ita dole ka ce da ita haka Allah ya faɗa wa in kunna ulati hamlin fa anfiqu alaihin in suna da ciki ku ciyar da su hatta yadana hamlahunna sai in sun aihi cikin da suke da shi fa in arda'na lakum in su matayen su za su shayar muku da tsiyan kun gane ko Allah subhanahu wata'ala yake cewa fa'atu hunna ujurahunna to ku biya su ladan shayar da danku da za su yi wa tamiru bainakum bi ma'ruf ku tattauna tsakaninku kurkurun yi da shari'a ta ce wa in ta'asartum in abun ya gagara aka samu rashin gane juna tsakaninku da matayenku wanda kuka saka fasa turdi'u lahu ukhra to sai wata mace ta daban ta zo ta shayar muku da danku ita kuma waccan ku sallame ta ta kama gabanta ta je ta tarukokin ta samu wani miji ta aura Allah madaukin sarki ya samu dace to kun ji wannan aya abu na farko da ta fara da shi Allah ya ce askinu hunna kuna ji ko ku zaunar da matayenku min haythu sakantum inda kuka zauna karo na biyu kenan min wujudikum a wurin da kuke zaune inda ake samun kunnin za ku zauna da su malamai suka ce macen da za a yi ma wannan shine macen da akwai komai tsakaninka da ita macen da akwai komai tsakaninka da ita to ita ce za ka zaunar da ita a cikin gidanka kuna tare da mace baka taba sakinta ba sai aka samu rashin fahimta kai mata sake daya akwai komai tsakaninku to ka bar ta a gidanka kuna iya ku shirya in kuma har Allah ya sa ta gama idda ba a shirya ba to sai ta kama gabanta ana tare da ni ko kuma ka ciyar da ita mace wadda akwai komai tsakaninku shine macen da saki ɗaya ne ya shiga tsakaninku ko saki biyu kina akwai sauran igiyar aure guda to wa'innan mataye za su zauna a gidanku ne amma macen da saki tsakanin kare ta ya kai uku to da kun rabu a faɗar wasu malamai babu dama ka ciyar da ita ko kuma ka zaunar da ita a gidanka duk da za mu zo mu yi bayani amma dai zahirin abin da ayat take magana tana bayani ne akan mace wadda kuka menene kuka rabu akwai komai tsakaninku to wane irin mata ne babu komi tsakaninku da su ga nau'in mata yadda shi da an yi wannan saki to babu sauran a yi komi na ɗaya mace da kun samu saɓani kayan mata suke ɗaya ka kuma ƙara yin wani ɗaya sun zama nawa to a kiyaye da ya kai uku to babu komai tsakaninka da ita sai dai in ta auri wani miji ya sake ta daga baya kun shirya wa junanku to kuna iya komawa da ci gaba da aure sai na biyu macen da babu komai matar da aka yi hul'i tsakaninta da mijinta ita ba a jiran komai babu komai kuma da zaran ta baka abin da ka karba to shi kenan sai ta kama gabanta ana tare da ni ko? kuma da hul'i kana matsa mamace ko bayan aure ta ce ba ta son ka ka ce a'a ni wallahi ban da kudin aure in kina so in rabu da ke ke hunshi kanki ‘yan gidansu suka ga ba su son ta zauna da kai kudin da ka kashe sai aka tattaro abinka aka kawo maka to da ka karba ko baka ce ka sake ta ba ta saku wannan shi ake ce ma khul'i shi kuma yana da surori guda uku da ake yin sa na daya ko dai ka kashe jika hamsin a dawo ma da jika ka hamsin abinda ka kashe ba shi aka dawo ma da shi ba yayi ko kuma ka kashe mata jika hamsin sadda ka aure ta amma yanzu fa in ka sake ta jika hamsin ba su aure sai an kashe jika ɗari wuri ko ɗari bai a yi aure da suka maza ma suka ce wallahi ba ka sakin ta sai sun baka kuɗin aure yanzu nan ba mu gane jika hamsin ta za a yi ba sai a kama jika ɗari biyar ko ɗari shida sura ta biyu ko ko kuma sura ta uku misali ka kashe jika ɗari ne sai su kawo ma jika hamsin su ce ka saka musu s sai ka ce wala ba ka yadda sai a ce to ai kun a tuna baya ha a tuna baya sai ka ce to ku kawo jika saba'in sai a kawo ma jika saba'in nawa kan haɗi to shi ma babu laifi to amma macen da wannan ya faru tsakaninka da ita babu wani ta zauna gidanka ko ka ciyar da ita a shi kenan ta kama gabanta ko kuma matar da kuka rabu ta hanyar li'ani kun gane li'ani rantsuwa ta zo da ciki ka ce ai ba naka na ba tace cikin ka ne to ina shaida babu shaidu kaga sai a tai gurin alƙali wance dai ga ta nan da ciki mijinta ya ce ba na shi na ba kai cikin ka ne shi ce shi ya rantse da Allah ba na shi na ba ita kuma ta ce ta rantse da Allah dan shi ne cikin shi na to magana wa za a ɗauka cikin biyu dai dole akwai makarici cikinsu to a irin wannan aure shi ma ya an karabu to babu buƙatar mace a ce mata ta zauna ko kuma a ce mata za a ciyar da ita an fahimci hausa allah maɗaukin sarki ya mun jagora shi yasa wasu malamai suka ce irin wa'annan mata kawo mace da aka ma saki uku ko kuma mace da ta yi hul'i wasu na gani ana iya a bata wurin zama kun gane ko amma ba za a ciyar da ita ba a wurin mafi yawancin malamai wasu malamai suka ce a'a babu wani wurin zama da za a bata kawai ta kama gabanta da zai su ciyar da kanta Allah madaukin sarki ya mu jagora Imam Shafi'i yake cewa da Imam Atha idan mutum ya saki matarsa tana da juna biyu kuma saki ya kai saki uku to za a ciyar da ita inda saboda ɗan nan nashi da take ɗauke da shi amma mafi yawancin malamai sun ta akan a'a da an riga an karbu to shi kenan Allah maɗaukin sarki ya samu dace na'am yana tambaya ce yanzu misali an yi mace sake uku sai daga baya wani ya ja daya a shirya da shi shi aure waccan daga baya sai ya sake ta mijinta ya dawo ya aure ta to wannan duk wanda ya wanda ya shiga tsinon Allah baya halasta idan mutum aka saki mace saki uku kawai in ka aure ta da niyyar ka halasta ma wancan ita ne to bai halasta auren ko ka yi saki bai dole sai ta saki auren wani kenan ka aure macen da aka yi ma saki uku da niyyar za ka zama aure da ita in Allah ya kaddara wani dalili ya sa kuka rabu kuma wannan daban an fahimci hausa ita in ta aure ka da niyyar ta kashe auren ta komo ga tsohon mijinta Allah ya cika mata gurinta ita ba ta da laifi ku gane misali ba mace da mijinta ya masu ki uku sai ta yi ma dabara ta aure ka ita a zuciyarta tana son ku auren ne duk yadda za ta ta kashe auren ta dawo ga tsohon mijinta ita har ga Allah haka niyyarta take in Allah ya bata nasara hakan ya faru ita ba ta da laifi kuma auren yayi yi amma kuma kai bai halasta gare ka ba ka aura da niyya ka sake ta ita ba ta da lahi Allah ya sa mu dace kun san abin da ya sa ku ji sakin aure ba a hannunta yake ba koda ta yi niyyar in aka zo kaga tana ma tsalle-tsalle sai ka ce mala'ika dama sun kake in sake ka ko ban saki dole a zai san mahita a dauransu duk halin da za ta yi ma inda kai ka aura da niyyar ka zauna da ita kuma da ka aure ta ta bari ka saru da ita ko so ɗaya ne sai ta ɗauko ma halin tsohuwar dokiya na halbe-halbe ta kuma ka da kai kanta an ce mijinta ya koma gare ta kakka damu shi a musulunci shi babu laifi amma kai ka aura da ne ka suke ta haramun ne inda ba irin na ɗawata za ka yi ba na'am ɗa'auta ne wani zai ce ma ya ciki mata shi saki uku ga kuɗi shi aure ta da ya aura an ka sa lokaci lokaci ya miji zai ce to kai muka da kai ce ka shi ai ya manta da wannan magana now masu eh mm na eh yake tambaya mace ce aka saka aka ce jini uku ne za ta yi shi wannan jini da mutum ya yi aka sake ta hadda shi zai lisa ba ko ban da shi ba zahiru shi wannan na tabbatar da ba ta da ciki ne sai ta je gidansu ta yi jini ɗaya ta yi jini biyu da na uku ya zo ta yi tsarki shi kenan an rabu da ita idda ku ta ƙare an fahimci hausa? insha Allah saboda a ƙur'ani dai yana nuna cewa ba ta samun latas ta hekun nafaka sai dai in ta kasance tana da ciki to mace in tana da ciki shi kenan ma'ana wadda aka yi ma sake uku da an yi mata sake uku babu wani ciyarwa da za ka yi mata malumar da suka cewa in mutum ya ma mata sake uku suka rabu dan nan ciyarwa ci da ita ya faɗi a kansa sun kafa hujja ne da hadisin fatimatu binti qais matar abu amr abu amr ya saki matarsa lokacin da ya sake ta ya yi mata saki sun kai uku sai ya aiko abinci babu mashinan ya ce a kawo mata abinci ta ce in ta gama idda ta taje ta aure wani lokacin da aka kawo mata abincin nan ka san hushin mata sai ta kabe abincin nan ya ce mata to wallahi kin gani ba ki da wani abu gare mu mun gama mun ga dama ne mun ka baki shine sai ta zo ta kawo ƙara gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ce laisa laki alaihi nafaqa ya ce to ki ho babu ciyarwar shi akan ki kawai ya da kyautata ne ya baki saboda sakin da yake auren ku ta kare sannan manzo sallallahu alaihi wasallam wa amaraha an ta'attadda fi baiti ummi sharif manzo Allah yace ta taitai idda a gidan wata mata da ake ce da ita ummi sharif da wannan ne maluma suka ce in mutum aka cikin mace saki ba'in saki ba'in ma'ana sakin da babu dama ka ce ka dawo da ita to cewa ta faɗi inda ga ta wannan baiwar Allah da aka sake ta an sambatar mata da cewa babu wani cewa nata da yake akan shi kun gane ko kuma suka ce manzo Allah ya ce ta je gurin ummu shariki ta zauna wannan ma yana nuna idan mutum ya sake mace saki na nisan aure to yana iya ya sa ta bar mai gidansa ta je wani gida ta zauna inda ga wannan an ce ta baro mai gida ne ma ta je wani gida ta zauna lokacin ta je gidan ummu sharik ummu sharik wanda ya karanta tarihi ya san mace ce da sahabban manzo Allah suna yawan zuwa gidanta sai manzo Allah ya ce to inda sahabbai na na yawan zuwa gidan ummu sharik ki koma gidan ibnu umm maktum ki ki ki idda inda shi makaho ne bai ganin ki ko da kin cire hijabi amma yanzu in kina shiga in kina cin gidan waccan wani yana ya shigowa ba zata sai ya ga yanayin jikinki ko ya ga tsiraicinki sai ta je can ta yi idda lokacin ta yi idda mazaje suka hito neman ta aure kowa ya hito ya ce yana so in gane ko Allah madaukin sarki ya samu dace daga cikin wayanda suka nemi aurenta akwai Muawiyah bin Abi Sufyan akwai Abu Jaham sannan akwai Usama bin Zaid tace manzon Allah to ga maza sun to aure na wanne zan zaba manzon Allah ya ce to wane dai duka shi kai kuma wane talaka ne bai da komi to ki aure wane ita kuma sai ta ji ka har wanan nan fa da dai ba shi an ka zaba mata maza da ce ke da ki aure shi sai ta aure Usama bin Zaid kuma Allah ya sanya albarka a cikin aure kun ga sakin aure kamawa na yake ko ba haka bane kada ka ga mutum ya saki mata ce wai hadda malam wani ya saki mata shi a'a zuwa nan abin yake yi ya kamala ta da ce sahabin manzo Allah ko cikin sahabin manzo Allah gashi kuma akwai matan da sai da duka in ta kama ko ba ga bane ina cikin sahabin ma akwai masu duka in dai tsaba imani ne kenan kenan wani cin mai na aka kaga ya wani abu Allah ya sa mu dace to kun da ji amma waɗanda su babu wani saɓani a kansu kun gane ko waɗanda su waɗanda mun ka ambata wasu malamai na ganin kawo macen da aka saki saki uku ko kuma taffan shi kanta ko kuma aka yi da'ani ana iya a ba su wurin zama a gurin wasu ko kuma a ba su wani abu na za su ci amma malamai da sun da aka a'a ya kare kina akwai sabani amma wayan ga zamu lissafawa su kawai babu sabani da aure ya kare tsakaninka da su babu magana ta zauna gidanka kun babu magana ka ciyar da ita kamar menene kawan mace da aka kwanta da ita kwanciya na shubha kun gane ko aure na shubha misali kai ka ba da kuɗi a ɗaura ma aure da zainab sai an ka ɗaura ma aure da aisha kuma aka kawo su gida kana tsammanin wannan ce kai ka aura sai da ka zo sai ka kwanta duk da yake misali aka auren kwanciya ta shufa yana da yawa mun fahimci hausa kamar yanzu ka iske mata biyu cikin ɗakin ka kana ganin kamar wannan ce amarya ashe ba amarya ba ce kauna amarya ce sai da sahiya ta yi an tashi sai kaga ashe ba da amarya ka kwana ba da kauna amarya ka kwana to ita wannan yaya za a yi kuma Allah ya kaddara cikin daren nan ta ɗau ciki ma kun san da da ko hitila kwai babu ga kuma mutanen da da kunya amarya ma ba tana kunya ango dan wani da zaran aka ce an kai mai kuɗi da mace ba su ƙara haɗuwa shi da ita sai in an kwanaki ba da yan aure da ya to ya cinke ta sai shi kwana ita ma da ta cinka sai ta yi kwana sai an ɗaura aure an ɗaura aure yana kunya shiga ɗaki ita ma ta yana kunya shiganta amma yanzu kaga kowanne mutane da lokacinsu ko ba haka bane Allah ya sa mu dace ko kuma mace ta an kai naskhi kun gane naskhi mansukha shine macen da kai ka aure ta an ce ma lahiyar ta kalau sai da kun ka zo da daddare sai kaga tana da wani illa wanda baka san da shi kun ba a gaya ma ba to na ana iya a tsaye da auren sai ka zo ka gaya ma alkali kai baka yarda da kaza ba sai alkali ya zama an raba aure tsakanin ko kuma ya zamanto kai shawara ke ne duk wasu ƙa'idoji ka kibi alƙali sai ya zo ya ce saboda kaza da kaza da kaza mun raba auren wani da wanci kasa akwai auren da alƙali yake raba shi da wasu dalilai da kuma irin wannan Allah madaukin sarki ya muna jagora ko kuma auren da aka ba da zabi mutum ne yana aure da baiwa sai aka yanta baiwan shi yana bawa ita tana baiwa to ya za a yi akwai aure tsakaninsu ko babu ta shi wannan zaɓi yana gare ta ita ita ce tana son ta zauna da bawa shi kenan ita ce ba ta son ta zauna da shi kuma sai a raba auren kuma yadda watan baiwa da bawa aka yanta ta ta zo ta ce to ita yanzu na an yanta ta ba ta zama da bawa ya zo wurin manzo Allah ya ce kaji kaji kaji manzo Allah ya kira ta yace mata ke zauna da miji ki mana tace manzo Allah in umarni kake bani zan zauna da shi amma in da zabi na to ni ban zama da shi to irin wannan aure duka ya raba shi babu wani idda da za a yi kuma bai wani wani zama da zai ba ta kawai sai dai kowa ya kama gaban shi an gane ko sannan daga cikin matayen da ana iya a ba su gurin zama shi ma ba ci da su bane ba macen da mijinta ya rasu ya mutu ita ba a ciyar da ita saboda wake ciyar da ita dama wake ciyar da ita dama to ya mutu shi korar da mutum ya mutu ciyarwan ta faɗi a kansa kina macin da mijinta ya mutu ran da ya mutu to nan gidan da za ta zauna ma an gada ma ne inda gidan magada ne take ciki ba a ɗaukar dukiyar magada a rinka ciyar da su sai dai an ka dawo daga makabarta a yi da sa ya goshin ka hannu ya bari kaza ne sai a raba ganawa da ganawa da ganawa ne kowace ta ciki cikin kasonta yanzu da kayan ya karshe a ce baka da tausayi a she ba da bai da imani yanzu malam wani na yi kaza wannan magana tana da hadi sosai in muka je a kamun talaka duk za mu yi bayani akan ta wannan dai muna yi muna ishara ne dan mutane su gane macen da mijinta ya mutu ba ba ta zakwa ta tare cewa sai dangin miji dole sun cishe ta a'a Allah bai dora musu wannan ba mijin dai Allah ya dora ma shi kuma ya mutu shikenan to su a za su cishe ta can gidansu a kama ta abinci amma in dai an ba ta abinci gidan miji wannan kyautatawa ce an fahimci hausa Allah ya mana jagora shi ne Allah ya ce wa wulatu ahmali wa wulatu haka ne ko wa wulatu hamlin wa in kunna wulatu hamlin ko ok nan mun gama wannan ayar ko to shi kenan Allah ya ce bari maimaita ayan sai mu da نعم yana tambaya mutum ne ya mutu ya bar ƙanana 'ya'ya marayu yana zama wajibi 'yan uwa su kula da 'ya'yan ko bai zama wajibi ko ba haka bane eh idan suna da hali sai su kula da su amma abin da ke son mu gane mutum ya mutu ya bar ƙananan marayi ‘yan uwa su kula da su ba wajibi ba ne su kula da su da yan ka ce wajibi abu ne wa'inda in ba su yi ba to suna da laihi sai dai ya kamata su kula da su saboda Allah ya yi umarni da a kyautata ma marayi wanzu Allah ya kasance mai tausayin marayi ya yi nuni cewa da shi da wanda yake kyautata ma maraya kamar babban ɗan yatsa na da mai bi masa an fahimci hausa kenan a kyautata musu kamar yadda Allah ya umarni da shi amma ba a ce an ba su kyautata musu sun yi zunubi sai dai in wata dalili kuma za a samu na shari'a da zai nuna laifinsu amma su kyautata musu su mu'amala da su kamar yadda Allah ya ce an fahimci hausa abinda da ya yi da mutum ya mutu abin da ya bari a raba gado kowa a bashi nashi kowa ya san nashi idan wani za a ya adana a bashi shi adana amma a ce babban yaya shi zai rike dukiyar da babayan mutu shi rinka juyawa da su to shi babban yayan ba za ba zai shiga tarainiya a duniya dan in ba Allah ya tsare shi ba dukiyar za ta salwanta kuma da ƙarshe shi rasa inda ya kama mafi yawanci wa'inda iyayensu ke mutuwa suna manya su rike dukiyar magada ba sa gamawa da duniya lahiya mafi yawanci ku diba ku ga gado saboda hatsarin shi Allah bai bari manzo Allah ya raba gado da kansa ba daga sama ta bakwai Allah ya raba gado ya ce in mamaci ya mutu kowa ga abin da za a bashi amma yanzu ga muna wasa da gado sai mutum ya mutu sai wani ya zo ya tattare kanne yana ce a raba gado yana ce ba a rabawa wanga turo shi na anka to ba a rabawa wallahi bai da kyau hmm kenan a raba kowa ya san nashi ga na wane ga na wane ga na wane to na wane da na wane da wane a hannun ta suka wane kenan in sun bace an san kogowa sun ka bace kowa ya kama gaban shi na kakka yadda baban ka ya mutu wallahi ka rike dukiyar kannan ka wannan hatsari ne Na'am. Eh, yake cewa wai mutum ne suke mata shi uku sai ya zo ya ce mata to ta yi ƙoƙari ta samu aure daga baya sai su zo su gyara. Shi wannan magana da ya faɗa, in ba da wanda zai aure ta na yayi ta ba, babu laihi. yanzu ta zai ta yi auren in ta yi auren kai kuma da ka aura ka zama wawa ka sako ta tana iya bin shi yana tambaya yace wanda ta aura din to tana iya biya ne dan ya sake ta da sharadi in ya saru da ita inda suka yi aure ya yi saruwan aure da ita daga baya ta tsaya harbe-harbe ya ce ai na gane ki dan in sake ki ne sai ta kai karin shi gidan alkali ta ce za ta maida mai abubuwan da ya kashe dan ya sake ta idan ya ta maida mai a bisa shari'a a bisa bayani na hul'i sai su yi hul'i ya rabu da ita kun fahimci hausa Allah ya samu dace wa alaikum salam magana gado yana magana ya ce kamar yanzu to ai fami ne so ga yanzu kai ne ya kamata a bari ka kwallo da dukiyan ba sai an raba ba shi Allah ya fi kowa sani ya kamata ko Allah ya shi Allah bai da wannan ba kawai Allah ce a raba a ba kowa na shi in kana son ka huta ka bi tsarin Allah an zo an gama magana gaba ɗaya yanzu yaya yanzu mun yadda da kai ka kula da wannan ce na gode Allah shi muku albarka amma kafin a yi wannan a ba kowa ka son shi in an ba kowa ka son shi ku je na nemo ku na wani lokaci suka ba su lokaci ba mamaki wani tunani yana iya shigo su ko kuma ya zama to da ba su yi tunani ba ya ɗauki wani lokaci kowa ya rike dukiyar shi sai kaga kana iya ɗaukan dukiyar wasu ka kula da ita wannan sai ka karɓo kowa a rubuta na karɓi kaza wurin wani na karɓi kaza wurin wani zan kula mai da su wannan kun ba wallahi ma sai an kula da wannan ƙwarai to Allah ya mana jagora sannan Allah madaukin sarki a ƙarshen dai ayar yake cewa idan macen tana da wa in kunna ulati hamlin in mata yi masu ciki ne kuma suke su fa anfiqu alaihinna hatta yadana hamlahunna ku ci gaba da ce da su sai sun haifi cikin su fa in adana lakum fa atuhunna ujurahun in suka shayar muku da diya ku ba su haƙƙin shayarwan wa tamiru bainakum bi ma'rufin ku yi daidaito tsakaninku ku tattauna gurgure da shari'a ta ce wa'in ta'asartun fasatur da lahu ukhra idan abun ya tsananta ma'ana ku kasa fahimtar juna to sai ku nemi wata ta share muku shi kun ga abin da bamu saba da shi ba akwai wa'inda su a al'adar su idan aure mutum ya saki mace tana da ciki to shi zai ciyar da ita ciyar wannan Allah zai mana bayani kowa shi ciyar gurgurun halin shi ba ta shar'anta ma abin da kai karhi abin da ya karhin ka a abin da kai karhi sai kai kai ka ji tsoron Allah abinda ka san za ka yi ka yi mata ke kuma ke ji tsoron Allah kake dora masa abinda ya fi ƙarfin shi kuna tare da ni ko idan kuma ta aihu da rannan ita ciyarwar nata ya haɗa kanka ne saurar ciyar da abinda ta haifa shi kuma abinda za ta haifan nan sai a duba a gwargwaron abinda zai iya rayuwa da shi sai a rinka bashi yanzu kaga wasu mata sai ta sai ta ce wannan dan ita wallahi in kana son in shayar ma da shi kullum sai ka kaje ka uku ko ka kaje ka hudu ke hawa wallahi ban iyawa ni dala 20 20 zan rinka baki ta ce wallahi ba ta yadda ba sai dai ka ware 500 ka ce to kai ka kashi 50 50 amma daga 50 ba ka kara ba abin ya gagara to sai ka ɗauki ɗanka ka kai shi gurin shayarwa ka je ka yi jinga da ka shayar ma da shi kula da kyau wannan addini ba laifi ba ne amma mu a ɗabi'a tamu a al'ada irin tamu mace ko da ba za ka ciyar da ɗan ba ita tana ganin ƙasƙanci ne tozarci ne ta haifi ɗa ta ba wata ta shayar da shi an fahimci hausa to kuma da irin wannan maza da yawa ke amfani su cutar da mata sai shiga to ta bari shi mutu bai ma ba ta wani abu to kai kuma sai Allah ya tambaye ka don ba Allah cewa ya ta ciyar da shi kai an ka ce ka ciyar da shi da aka mutum shi kiyaye duk irin mugunta da mace ta yi ma in kuka rabu tana da ciki ka ciyar da ita in ta aihu abinda ta aiha ka ciyar da shi gwargwadon ƙarhinka amma idan ka kyare ta da ciki baka ciyar da ita Allah zai tambaye ka idan ta aihu abinda ta aiha baka kula da shi Allah zai tambaye ka wani da ya fara kwana ɗaya biyu sai ya bari shi yana ganin to ma bai yi dole ta yi wallahi mu ji tsoron Allah Allah zai tambaye mu wannan yana da matukar muhimmanci mu kula da shi Allah madaukin sarki yace da yawan fiqdu sa'ati min sa'ati mawadaci ya ciyar daga cikin wadatarsa in kai mawadaci ne ko da ka rabu da mace ka nuna mata wadata kai mata gata ka ce da ita gwargwadon wadatarka wa man qudira alaihi rizqu falyunfiq mimma ataahu Allah wanda kuma Allah ya kuntata masa arzikinsa da ƙyar yake samu shi ma ba a ɗauke mai ciyarwa ba shi dai ciyar daga cikin abin da Allah ya bashi la yukallifu Allahu nafsan illa ma ataha Allah bai kallafa ma rai ya tilasta mata ta yi abu sai dai abin da ya bata sai ya ja'alu Allahu ba'da usri yusra lalle Allah zai sanya sarari bayan menene bayan kunci to sai da kai ganin ka cikin kunci wata rana sauƙi yana zuwa an gane misali ko ba a yanke ma Allah tsammani kakkai tsammanin kullum haka za a zauna wata rana Allah yana kawo sauƙi sai Allah ya ci gaba da bamu labari ya ce ka ayi min karetin haka ne ko ai da yawa daga cikin garuruwa ko mazauna garuruwan a tat'an amri rabbiha suka tsallake suka saba wa umarnin ubangiji ai a tat bi ma'ana jawaza ta tsallake dokoki na Allah ta saba wa Allah subhanahu wataala wa rusulihi kuma ta saba wa manzannin Allah fa hasabna ha hisaban shadidan sai muka yi musu hisabi mai tsanani a lahira wa azabna ha azaban nukra anan duniya muka azabtar da su azaba mummuna wanda yake baya da kyau mara duk mutumin da ya tsallake dokokin Allah to ya yi hushin Allah da kuma abin da zai biyo masa baya Allah yake cewa fa zaqat wa bala amriha sai ta dandane sakamakon aikin da ta yi wa kana aqibatu amriha khusra kuma ya kasance karshen al'amarin ta shine asara duk wanda bai bi Allah ba karshen shi da nan sani ne ya'adda Allahu lahum azaban shadida Allah ya yi musu tanajin azaba mai tsanani a duniya da lahira an ba su tuba ba fattaqullaha ya ulil albab ku ji tsoron Allah ya kuma abota hankali ladina amanu sune wanda suka yi imani kad anzalallahu ilaykum dhikra ai Allah ya sauko muku da zikiri shine alqur'ani ko kuma zikra shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mana Allah ya sauko muku da alqur'ani manzo yana muku bayanin shi rasulan shine manzo yatlu alaikum ayatillah yana karanta muku ayoyin Allah mubayyinatin su ayoyin Allah mabayyana ne wadihat liyukhrij alladhina amanu wa amilus salihati don Allah ya fitar da ko manzo ya zama sanadiyar fitan mutanen da suka yi imani kuma suka aiki na kwarai ya fitar da su min zulumati daga duhu na shirka da kafirci ila nuru zuwa ga haske na imani man yu'min billah duk mutumin da ya imani da Allah wa ya'mal salihan ya aikata aiki nagari kun ji sharadi ko bayan imani da Allah to ya aiki na kwarai wanda ya imani da Allah ya aiki na kwarai yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar Allah zai shigar da shi aljanna wanda koramu suna gudana a karkashin ta khalidina fiha abada suna madawama a cikin aljanna kad ahsana Allahu lahu rizqa Allah ya kyautata masa arziki ma'ana babu arzikin da yake kyau a ce zaka ci ne daga cikin arzikin aljanna Allah ya baka aljanna to karshen kyawun arziki kenan Allah yake cewa Allahu alladhi khalaqa as-sab'a samawat Allah shine wanda ya halici sammai guda bakwai wa min al-ardi mithlahun suma kasai kwatankwacin sammai ma'ana kamar yadda sammai suke bakwai kasai suma bakwai ne yatanazzalu al-amru bainahun al'amura suna sakkowa a tsakaninsu ma'ana Allah yana saukar da wahayi daga sama ta bakwai ya taho har zuwa ƙasa kamar yadda Allah yake aiko da manzannin shi daga ma'ana yake aiko da sako daga sama yatanazzalu al-amru bainahun lita'lamu anna Allah ala kulli shay'in qadir don kusancewa Allah subhanahu wataala mai iko ne akan komai fa anna Allah qad ahata bi kulli shay'in ilma kuma Allah subhanahu wataala ya mamaye ko ina da iliminsa komai Allah yana sane da shi da iliminsa Allah madaukin sarki ya yi mara jagora wannan ƙarshen suratu talaq kenan abinda muka faɗi daidai a cikin wannan surar muna roƙon Allah ya ba mu lada inda muka yi kuskure muna roƙon Allah ya yafe mana sai farkon suratu suratu tahrim Allah madaukin sarki ya samu dace akwai lokaci alaikum salam
na'am ba za su zauna cikin gidan ba eh take gyarawa take a ce da ta yi
yawa yana magana yake cewa mace ce aka sake ta amma sai ta ƙi ta zauna gidanta ta yi idda ita in ta ƙi ta zauna gidanta ta yi idda kai kakkace da sta mata ta saba wa Allah inda mafi yawanci ba sa tsayawa wata in kai sake ta kafin ma ka da cewa na sake ta ta ɗauko zane da wayahi ɗaya gidansu idan ma an ji ka sake ta tana gidanka to wani da zayi zai fara mata ba ku da gida ne wannan al'amura dini ba son zuciya ba ne ai sakin Allah yake kaddara ai sakin kuma wani dalili yake sawa ai sakin sakin bai da daɗi amma sake shi yake maganin matsaloli da yawa a cikin matsalolin aure inda babu sake a aure da maza sun shiga bane da mataye sun shiga bane wani abin da yake sa tsakanin shi da matarsa a gyara saki ta san mutumin kirki ne tana mata tsaya bale mai mata guda ku yi hankuli misali da na buga ayin kana neman dan jidali ka gami mata guda sai hankuli Allah ya zaba ai za ka gane ala kana gane duk da aka ce ma kayi sa'a ka kai mata biyu za ka gane duk yadda za ka yi kai ta addu'a ka Allah ya sa ka kai wani lokaci da mata guda wallahi matsala ne mata dai hudun nan ne dai Allah ya kaddara a yi su ne kawai in dai babu hali a hankura ba wanda zai gyara mace guda shi ce ma mace guda ai a zamana lahiya a yi kaza ba mun ce ba a zaman lahiya da su bane amma kai dai namiji ka zauna da mace guda hatsari ne a rayuwanka muna da dalilai da dama wa'inda inda za mu abin to saki in ya kaddayan ya faru da mace Allah ce ta zauna a gidan dan ta ce ba ta zama sai kyale ta dai kenan sannan kuma ta yadda za ta zauna amma ba ta yadda a cida ta ba ta sauwaka maka eh ta sauka maka kawai sai ka rabu da ita dama hakkin ta ne tace ta bari na sauka mu cikin shi da ran cikin sai yayi ko to Allah mun jagora na'am hmm sai ka bude baki sai e saki uku wani na ce a gyara ita mata ta ce a gyara to gane dama ai ku kula da kyau ana saki cikin daɗin rai ne to don Allah ya jarraba mazaje sai ya ba su saki a hannunsu kuma sai ya ce kadar mutum ya ɗauki hukunci a cikin ɓacin rai da Allah duk yadda ranmu ya ɓaci mu daina sakin mata mu cikin hushi in ta basa ma rai abin ya kai inda kika ce a uzubillahi minash shaitanir rajim in daga kai sai ita ne cikin ɗaki shige zane ka kyale ta in ɗakin bai zamna ka yi to ka bar mata ɗaki ka bari in za ka ɗauki mataki har hankalin ka ya dawo don wasu da yawa hau maza da yawa na sakin matansa su inda sun sani da ba su suke su ba wata dama aka si ne an ka samu ba matar ka bace amma ta ɗauki kaddara ta zauna da kai sai tsotsai ya ɗauke ka kacce ka sake ta sai daga baya ka gane kuma ta ta yake nan ta ka mu mallaki zuciyarmu manzala ya ce laisa shadidu bisu'a mai saurin kada mazaje ba shine mai ƙarfi ba innama shadidu alladhi yamliku nafsahu inda al-ghadab mai ƙarfi shine wanda ke mallakar zuciyarsa yayin da ya hushi wasu ne su biyu suna tare suna yawan faɗa sai suka kawo min ƙara sai na ce ku hankuri dai abba ku da wanga ce wala shi yana da hankuri kwarai wannan ya ce shi ma yana da hankuri kwarai ya ce muku ba ku da hankuri bari in ba ku misali kai wane ka taba hada da wane ka taba hada da wane ka taba hada da wane ka taba hada da wane an ya kai ce eh nace kai ma kai hada da wane kai hada da wane kai hada da wane yace eh ni kuma tunda nake ku gaya min wani na kun ka taba ganin na yi hada da shi sun ka ce babu nace to ni na adda hanguri ba ku ba abin nan da aka yi muku ana yamin shi sai in yi hankuri in ni hankuri ana hada ba a hada aka da mu maza da mata mu zama masu haƙuri na'am Mm.
Allah ya yi mutum ya tsaye a sosai islamin abin ya kai can nan duk abin da kashe sai aka kamar yi ga shi ne kuma da abuja Mm.
ga yi sai shi suke dora Yeah, na'am.
sai ka ce amma ka ta zuba ka ce wacce ta zuba ga ita da shi ba ka ga ba Allah ya yi mutum da bayani cikin lokacin da
eh to yana magana akan hul'i kun san an kace bayani ne akan saki karatu ne mai fadin gaske karatu ne mai fadin gaske yanzu kaga wanga bayanai bayanai ne da suna buƙatar mu yi wata guda muna ta yanzu kuma cikin wata guda ma ba a taba wani abu yake cewa kamar yanzu yanayin gara ake ciki inda mace za ta ce sai ka sake ta in ta kai ƙararka za a ce ai sadaki jika hamsin ne ka bayar jika hamsin za a dawo ma da shi ko ba haka ba ne to shi wannan malamin da an ka ɗora shi wannan hukunci in shi alƙali ne da aka ɗora shi a matsayin ya cancanta ai bai irin wannan hukunci kun gane misali yadda take tsammanin abin ya zo mata shi da yake malam ne ba haka zai hito mata da abin ba eh ai jika hamsin na ya kai malam ya ce eh jika hamsin ne ya kai kwarai a matsayin sadaki kuma suna ya kashe to amma jika hamsin ba su yi mai aure ya ce ba su yi mai aure kaza za ki ba shi miki gani an yi wannan daga jika hamsin a sai ce to ko ki zamana da shi ko a san yadda an kai kun san kowane mutane da nasu al'ada ko mu a al'adarmu maza da yawa ganin suke kaskanci ne su nemi abin da sun kashe a gurin mace kwar masu suke ta haka ne nake gani al'adar mafi yawanci amma mai karɓan a addinance kuma in ta kama ya hakan ba laifi ba ne akwai dalilai da suke kawo ne sai sa za ka gani wannan hukunci hukunci da yawan ma bayan shi wani da mace ta abin da sai cike tsaya tsaya tsaya ka kai dokan min gari ta gidan ku shi ke Ba- yana da akwai faɗi sosai kuma akwai abin da ke jayo hankalin maza kakka yadda ka kai kuɗin aure a ce wai an ɗaura ma aure sadaki jika hamsin a kakka yadda kai da abin kore ne ka kai jika ɗari biyu a ce wai sadaki ne jika hamsin to jika ɗari da hamsin nan mene ne
sun mara kuskure ne mutane wanda suke kai sadaki su ne Eh.
ke gani eh kakka eh, an miliyan guda sai a ce ran zan ba da kawo sadaki jika hamsin kaga wannan kuskure ne ka kai miliyan guda sai ka ce to ga miliyan guda na kawo sadaki a to ai baka kawo kaza ba kawo kaza ka ce a wannan sadaki ne dama ai sadaki Allah ya ce a ba mace to na baki sadaki duk abin da zaki dama sadakin kina ki take da abinki ni ba wurwa na ba matsala ta bace shikenan an zo daura aure kaka ne a mun kawo sadaki miliyan guda to Allah ya samu dace kwanaki wani ya zo zai faɗa da ni an kawo salakin wata aka yi sa'a ni ina zo yanzu da ni zo sai an ka bani kuɗi na kirga aka ce ga kuɗin sadaki na tambaya ce to wanga sadaki ne an ka kawo ko kyauta ne suka ce a'a yanzu in an ka tashi yin aure ana kawo jaka hamsin ni ce to su a sadaki ko ga suka ce dai su ba su sani ni ce to ga kuɗi an kawo ma yarinya jaka ɗari biyar ni miƙa kuɗi yanzu an ka tashi sai wanda sun ka kawo kuɗin nan suna ɗan dibe-dibe to yanzu a samu wani abu a basu na ce duk wanda zai basu ya basa cikin aljihun shi ga kuɗi dai na yarinya nan kuma ina nan dai babu wanda za a ba ko dala na ga ku ku yi hankuri latti za su ka dibe ni wani kamar ya ce ni ce wani ba a baka ko zizi ba a baka ce wasu al'adu mu da yake muna iddayin sunna kamata ya mu rinka kashe su da kanmu amma wani sai ga ahli sunna ne ya zai ce ta ya zai ai ba haka a ai sunnan mana eh har mutum bai kuma shi bid'a kai da kai kuma yin sunna ne wanda muka faɗi daidai Allah ya ba mu lada subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk